إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مديدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ashirin da uku ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul qasas yau insha Allah ta'ala za mu tashi inda Allah yake ba da labari dangane da kafirai mushirkan maka da irin irkilancin da suka yi wa shari'ar Allah kuma Allah ya ɗau mataki a kansu mai Allah ya ci alama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا ربنا قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين
Allah ya ce yayin da aka karanta musu waɗannan ayoyi wa idza yutla alaihim hadha alqur'anu qalu sai su rinka faɗa suna cikin farin ciki da ainihin wato annashuwa su ce amanna bihi mun yi imani da shi bi annahu kalamullah cewa qur'ani zancen Allah ne innahu alhaqqu min rabbina gaskiya ne daga ubangijinmu innahu alkitabu almustamilu ala alhaqqi alka'ini min indi rabbina wa khaliqina ai shine qur'ani wanda yake dauke da gaskiya wanda ya kasance daga ubangijinmu kuma inna kunna min qablihi muslimina ai mun kasance ma kafin ma ya sauka min qablihi din ai min qabli nuzulihi kafin ya sauka ma muslimina wato mu masu mika wuya ne wujuhana lillahi muna mika fiskokin mu ga Allah mukhlisin lahu ibada masu yin ibada wato ga Allah tabaraka wa ta'ala anan gurin wato Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani akan a cikin wato bayan abin da mushrikai suka yi kafirai na izgilanci wa addini to akwai ahlul kitab wanda kuma ɗaiɗaiku ne a cikin su Allah ya zaɓo su wanda idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya musu mu mun yi imani da littafin nan وإذا يتلى عليهم القرآن sai mun mun yi imani da wannan littafi mun san wato labarinsa a cikin attaura mun san labarinsa a cikin injila kuma tun kafin ƙur'ani ya zo muka masu imani ne da shi da tauhidi kuma mun yi imani da muhammadu cewa annahu nabiyyu haqq shi annabi ne da gaskiya wannan shine abin da Allah ya gaya mana cewa wato wasu daga cikin ahlul kitabi sun faɗa an ware su ne an yabe su bayan izgilanci da sauran ahlul kitabi kafirai suka yi wa Allah suka yi wa Qur'ani wannan aya ta sauka ne akan mutum 80 cikin ahlul kitab 40 daga cikin su daga Najran ne a 32 daga cikinsu daga Habasha, takwas daga Sham. Allah ya sifanta su da wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin to shine Allah ya yabe su masu irin wannan hali a cikin ahlul kitabi me yace أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون
waɗanda Allah zai ba su ladansu wato kala biyu, yu'tauna ajrahum marratayn za a ba su ladansu sau biyu li imanihim bil kitabil awwali saboda sun yi imani da littafin farko da kuma littafi na biyu sun yi imani da at-taura sun ladansu sau biyu bima sabaru saboda haƙurin da suke akan addinin su imam mujahid ya ce wannan aya ta sauka ne akan wasu mutane wato a cikin ahalul kitabi da suka musulunta aka yi ta cutar da su aka yi ta musu azaba kafirai suka yi ta gana musu azaba ta wahala Allah raba mu da wato azaba ta dan adam ma idan zai maka azaba ba daɗi ballantana Allah riwaya ta zo daga abi musa al-ash'ari yace manzo Allah yace salatatu ne utam da ajrun marratayn akwai mutane guda uku da Allah zai ba su ladan su biyu rajulun kanat lahu jariyatun fa addabaha fa ahsana ta'dibaha mutumin da yake da baiwa a gidansa ya mata ladabi ya kyautata mata a rayuwa ya tarbiyantar da ita sannan ya 'yanta ta sannan ya aure ta baiwarsa ce a gida ya kula da ita ya mata tarbiyya ta kwarai sannan ya ainihin wato ladabtar da ita sannan kuma ya aure ta da kuma wani mutum cikin ahlul kitabi da yin imani da muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da littafinsa kuma ya imani da Muhammad, ko dai imani da attaura, ya imani da Muhammad, ya imani da linjila, ya imani da Muhammad, da kuma bawan da ya kyautata ibada ga Allah kuma ya yi kyakkyawan biyayya ga shugabansa. Allah zai ba shi ladan kyautatawa da yi wa Allah da kuma ladan biyayya ga yi. da ya ga ainihin shugabansa ula'ika al-mufufun bi tilka sifatil karima wadancan mutane da aka sifanta su da wannan sifofi yu'tauna ajrahum za a ba su ladan su ninki biyu saboda sun yi hakuri sun yi imani kafirai sun cutar da su kuma da hakurin da suka yi akan gaskiya da kuma ɓacin ran da suka tarar da shi imamul qurtubi a cikin tafsirin sai yace ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru Allah zai ba su ladan su sau biyu saboda hakurin da suka yi kamar yadda ya zo wato a cikin sahih muslim hadisin da na karanta muku yanzu malamai suka ce a ayat tana magana da dukkan waɗannan gabaki ɗaya babu wanda ba shi take nufi ba ويدرؤون بالحسنة السيئة wannan wata sifa ce ta su a suna kawar da mummunan aiki da kyakkyawa ana cewa idra'u alhudud bishubhat wato suna suna in sun yi mummuna sai su kyakkyawa su shafe wa mimma razaqnahum daga cikin abin da muka azurta su muka basu na dukiya to suna yin sadaka ba tare da wuce gona da iri ba ba tare da kuma yin ruwa ba wannan yabo ne ga waɗannan bayin Allah cewa sun sifantu da wato sai su daina shirka yadra'una bil hasanati as-sayyi'a da mummunan abu suke aikatawa shirka yanzu ka zo suka rike la ilaha illallah imam muqatil yace yadfa'una ma sami'u min al-adha wash-shatm min al-mushrikeen bis-safhi wal-'afwi sune sune waɗanda wato abin da suka ji na cutarwa daga kafirai da zagi daga mushirkai sai su kau da kai sai su yi asafa su kawar da kai su yi afuwa shine waye da ra'una bil hasanati as-sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun sanan daga cikin abin da muka azurta su suna ciyarwa fi ta'ati akan bin Allah tabaraka ta'ala wannan yabo ne na duk mutumin da yake kan addini za a iya yi masa mummunan abu to yayi afuwa ya kau da kai ya yafiya ya shiga cikin wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a sannan kuma ita afuwa a rayuwa abun bukata ne dole za a iya bata ma dole za a iya bakanta maka dole wani zai iya cutar da kai wa yadra'una bil hasanati sayyi'a idan an maka mummuna idan an maka mummuna kai kuma kayi kayi kyakkyawa wannan shine imani kuma shine kyakkyawan tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala mu ji an rama
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم ب...
idan suka ji yasasshiyar magana ita ce lagawu alkalamu saqit allazi la khayra fihi duk mai imani qur'ani ya sifanta shi in yaji lagawu zancen banza yasasshen zance zancen da babu alheri a ciki to su kan sifar su aradu anhu in sarafu anhu sai su kauda kai takarruman wa tanazzuha dan kansa tazil jahilina salamun alaikum ba kalma ce ta sallama ba ba salamu tahiyya ba ce wannan wannan salamul mutaraka ake ce da ita wal i'rad salamul mutaraka salamul wato wato wato al i'rad kamar yaya a a mu rabu lafiya kaga mu rabu lafiya na rabu da kai ba yana nuna assalamu alaikum ba dan haka kawai wata kalma ce da ake amfani da ita dan a rabu da wani a rabu mu fa ba mu neman wato jayayya da jahilai ai dinina dinuna yanhana an talabi sohbatul jahilai addinin mu ya hana mu yi abokantaka da jahilai kuma ya hana mu mu yi mujadala da jahilai imam ibn kasir a cikin tafsirinsa ya ce a takaice yayin da um, rundunar ahlul kitabi da Allah ya yaba din nan da suka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka imani da shi Allah ya tozartar da ku kuka rabu da addinin ku na bin attaura ko bin linjila wai kuma yanzu kun yi imani da Qur'ani kun yi imani da Muhammadu yanzu wannan mutumin abin da ya gaya muku kun gaskata shi suka ce ba mu taɓa ganin wawaye irin ku ba to su waɗannan ahlul kitab da suka baro gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikai da kafiran Makka suka gaya musu sai suka ce musu ni salamun alaikum to kun ga ai wannan ba sallama ce ta ba a rabu lafiya ne eh mu mun rabu da ku mu ba za mu yi wauta tare da ku ba za mu yi jayayya tare da ku ba lana ma nahnu alaihi wa lakum ma antum alaihi ku je ku rike abin da kuke kai mu ma za mu rike abin da muke kai sannan Allah tabaraka ta'ala ya mana bayanin cewa lalle shirya fa daga hannunsa take jama'a Allah ne kadai ke yin shirya da mutum ba wani Allah ba duk wanda kaga ya shirya to Allah ne ya shirya da shi wanda kuma ya bata Allah ne cikin adalcin sa ya bashi a cikin bata kinna Allah sai dai Allah shi yana shirya da wanda ya ga dama yana batar da wanda ya ga dama a bisa gurgudan ikonsa da ra'ayinsa wannan ayar tana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai karanta aya ulaika alladhina lam yurid Allah an zaka kai ba za ka shirar da wanda kaga dama ba ahbabta hidayatahu Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama kuma shine yafi kowa sanin ga wanda Allah ya kaddara masa zai shirya inji mujahid wannan aya ta sauka ne akan Abu Talib lokacin da manzon Allah ya ce da Abu Talib babban shi ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah bafan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wanda ya kula da shi ya rike shi manzon Allah ya je gaishe shi yace ya baffa karka bari ka mutu Abu Talib din shine baban Aliyu baffan manzon Allah kenan tunda shi annabi baban shi ya mutu da rasu ta wuri da haka a hannun baffan sai tashi ya rika shi yace ya mafana ka ce la ilaha illallah kawai ni kuma zan tsaya maka a wajen Allah da wannan kalma kalimatan uhajju laka zan tsaya wa ta'ala kawai kalmar shahada nake so ka faɗa yace kai laula an tu'ayyira ni quraishun da ba dan ƙwarin shawa ƴan uwana kar su aibanta ni ba su ce da ni tsorita nayi firgita nayi gigita nayi nayi imani da kai ba la aqrartu biha aynaka da sai na faranta maka rai da faɗin kalmar shahada ya duba ya kalli ƙurin shawa ya ce kai da zai iya cewa kalmar shahadar nan annabi ya daɗa kallonsa ya ce ya ammu ya bafana la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah kalma ce da zan tsaya maka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ka faɗi la ilaha illallah zan tsaya maka wajen Allah ya kalli manya-manyan ƙureshan da suke kewaye da shi dattawan da suka zo masa kafirai suka ce yanzu kai a tarzabu an millati abdul muttalib da na malam bai iya faɗa ba haka ya mutu ya ce wa ana ala millati abdul muttalib ni kam ina kan hanyar abdul muttalib da Allah ya fita yana cikin bacin rai yana cikin damuwa saboda babbansa masoyinsa bai musulunta ba sai Allah ya saukar da wannan aya innaka la tahdi man yasha kai ba za ka shirya da wanda ka ga dama ba Allah ne yake shirya da wanda ya ga dama me suka ce masa
وقالوا إن نتبع الهدى بنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون
muna ba masu kallon mu daga nesa haƙuri saboda tangardar na'ura da kuma ɗan uwa da kusan da ke faruwa wajen zurɗar kayan sauti ne Allah ya saka da alkhairi da yan uwa da suke tunanin gyara abubuwa. Allah ya ci gaba da mana bayani cewa waɗannan sun ba da hanzari cewa wai in suka bi shiriya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to za su samu matsala za a cutar da su a bayan ƙasa ba za su samu istikrar da sukunin nafsi ba wannan aya asali ta sauka ne akan a al-haris ibn usman ibn naufal ibn abd manaf yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna lana'lamu anna alladhi taqulu haqq ya kai Muhammadu mun san abin da kake faɗa gaskiya ne sai dai matsalar idan muka bi ka akan addininka wannan musuluncin naka in muka bi ka akan shi za a kore mu larabawa za su fidda mu daga maka su kore mu shine nutakhattab min ardina larabawa za su kore mu daga garinmu su kore mu daga makka daga al-ikhtitab al-ikhtitab a larabci shine al-intiza'u bi sur'a fizge wani abu da wuri sai suke amfani da kalmar suna nufi wato za a kore su a fidda su daga makka saboda sun bi muhammadu wannan shine uzuri da yasa ba za su yi imani da Muhammadu ba wasu malamai sun yi bayani dangane da sababin saukan wannan aya wa qalu inna tabil huda ma aka nutakhattab min ardina wasu daga cikin mushrikai ne suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani a cikin su ya kalli annabi ya ce ya Muhammad nahnu na'lamu annaka al-haq mun san kai kana kan gaskiya ne lakinna na nakhsha in ittaba'naka muna jin tsoron in mun bi ka wa khalafna al-arab muka saba wa sauran larabawa gaskiya za su cire mu za su kore mu daga garin maka ai mu duka ɗaya za su yi mana ba mu da yawa kuma mu ba za mu iya faɗa da sauran larabawa na duniya ba shine Allah ya ce da su awalam yarau awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna ba mun ba su harami ba ba mun makkana su mun kafa su muka ba su haramin makka ba garin makka gaba ɗaya ba aminan wuri mai aminci yujba ilaihi zabaratu kulli shay wanda ana ɗauko kaya duk wani ɗan itace da ka sani na duniya sai an kawo shi garin makka shine yujba ilaihi zabaratu kulli shay kamar yadda ake cewa jaba fulanul ma'a fil hawdi ana nufin jama'ahu fihi ɗaukowa a tara duk wani ɗan itace malam da ka sani da wanda yake lokacinsa ne da ba lokacinsa ba ne in dai ka dogara maka ba abin da ba za ka samu su kuma ni'imar da Allah ya musu kenan maka da Madina komi yanzu wani abin zaka zo a ƙasar da ake noma shi babu shi amma in ka je Makka da Madina zaka same shi plenty da yawa su ba noman suke yi ba za ka sha yawo a makka tsakanin makka madina ƙasar saudiya mafi rinjayen ƙasar ba za ka ga gona ba ba gonar lemu ba gonar ayaba ba gonar rake ba gonar tufa ba gonar waye amma su kuma sun fi masu ƙasashen wannan yayin itace sai dai maka gana zuwa ruwa shi ne yujiba ilaihi samaratu kulli shay'in Allah ya ce rizqan min ladunna arziki ne daga gare mu yaya za su faɗi wannan magana cewa idan sun yi imani da Muhammadu sauran larabawa za su kore su a garin Makka gashi mun mai da harami ya zama gari ne mai aminci jama'a duk duniya ba gurin da yake da aminci da security irin Makka da Madina shine safest wuri a duniya gaba ɗaya yace mun halatta musu mun ba su suna rayuwa a wannan wuri wa ta'tihim khairatul ardi min kulli makanin duk wani alheri na bayan ƙasa yana zuwa musu daga ko'ina Allah ya ce wa ƙarfa Allah zalika ma'ahum hum mushrikun kuma mun yi musu wannan su ba mushrikai ne har mushriki har kafirin da yake maka wancan lokacin bai da matsalar yunwa to yaya za mu bari bayan sun yi imani yanzu wai wasu larabawa su zo su kore su a garin ai ba zai yi ba kalmar yujuba ilaihi samaratu kulli shay yana nuna mana lalle a garin makka da madina wannan tsibiri wannan harami yana cike da alkhairai da 'ya'yan itace ɗan itace akwai shi a makka madina wannan sifa ce daga cikin sifar wannan guri Allah ce rizqan min ladunna arziki ne daga gare mu wanga zan ce fa ba wai ada bane har yau har gobe har ni ba riga ta can ne zaka je ka ga ka ga ayaba ta gaske ba irin tamu wata yadda ka san fushi aka yi ta fito luƙeƙiya za ka ga ayaba inda ka san na roba lemo haka za ka gan shi na roba rake haka za ka gan shi ba magana tumatir ko masha Allah tufa ɗin nan gashi nan kala kala duk wani ran itace duk wani abin sha'awa wannan Allah ya basu shi kuna mushrikai ba kwa sallah Allah ya ba ku wannan to yaya in kun bi Muhammadu ya Allah zai hana ku wannan zai hana ku ba wannan yana bayanin faɗin falalar Allah da yalwata shine alƙadiru ala kulli shay ne iko akan komai ga mutanen Makka walakin da aksarun la ya'lamu amma da yawan su wato أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا yanzu ba su samu da harami gari ne mai aminci ba ta waje-waje ne ba dai cikin makka ba ake iya zuwa shirin wani kuwa koro ka tafi ƙarfin arami yanzu mutane da ƙarya za su yi imani su kafirce wani imar Allah shine Allah tabaraka ta'ala yi musu bayanin abubuwan da suke kautar da ni'imomin Allah ga bawa menene wannan
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين
muka halakar da su ahlakna min qaryatin batilat ma'ishataha alqawran wato alqaryar da ta yi rayuwa cikin girman kai batar fa akalu rizqallah wa abadu al-asnam suka ci arzikin Allah suka bauta wa gunki maimakon sun ci arzikin Allah su bauta wa Allah sai suka yi butulci suka saba wa Allah fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim ba ga can wuraren zaman su ba ba a zauna ba a cikin gidajen bayan su illa qalila sai dai kaɗan ibn abbas ce lam yaskunha illa al-musafiruna wa marru at-tariqi Allah ya halakar da su wurin ya halaka ba a iya sake dawowa a ci gaba da zama a wurin ba ba masu zama in banda matafiya da masu wucewa ta hanya ko kwana ɗaya ko awa ɗaya bayan mun halakar da su ba wanda ya zauna sai zama kaɗan kunna nahnu alwarisin lalle mu mun kasance mu ne masu gado ai alqawiyyu wato shi Allah mai ƙarfi ne kuma shine zai iya gaje duk wata ƙasa da aka mutu aka batta wannan bayani ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yake yi cewa duk al'ummar da wato suka ɗauki gururi da girman kai da nuna isa Allah ya musu ni'ima suka canja ni'iman nan suka kama barna da fasati to Allah ya halakar da wata al'ummar ba su ba su ma kuma sun tinkari wannan halakar ana magana ne akan mutanen makka Allah ya ba su aminci mutanen makka ya ba su arziki mutanen maka amma ba suka ci arzikin suka saba wa Allah suka yi kafirci suka yi biya da kafiran da suka rayu a wurin suka yada sharri ba su yada alheri ba suka rayu fil fusuqi la fi ta'a a cikin fasikanci ba akan bin Allah ba Allah ce akhadnahum akhza azizin muqtadir muke musu kamo irin kamo Allah azizu mai iko yace dammarnahum wa qawmuhum ajma'in muka halakar da su da mutanen su gabaki daya to menene baturun ni'ima shine mutum Allah ya bashi ni'ima ya iya godewa Allah Allah ya baka lafiya ka kika bi Allah Allah ya baka arziki ka kama sabon Allah da arziki Allah ya baka ƙarfi kai amfani da ƙarfinka wajen ta'addanci da barna to wannan dalili ne na halakar kowace al'umma ne Imam al-Qurtubi yace Allah ya yi bayanin irin halin da Larabawa suka shiga Allah ya musu ni'ima suka tsalle suka kama tsiya to shine Allah ya ce ga can gidajensu na waɗannan masu girman kai da Allah ya halakar da su ku mutanen Makka kuna fita wajen gari ku yi tafiya ku gani gurin ya zama kufai ba a iya zama lam tuskan min ba'dihim illa zamanan qalilan sai dai wanda zai zo ya wuce idan sha ruwa ya tsaya amma ba dai zama gari ba gari ya riga ya wuce Allah ya ce wa kunna nahnu alwarisin mu kadai mu ne masu gadon ƙasa saboda kowa zai mutu ayyabar Allah Allah shi zai gade ƙasa sannan Allah ya yi bayani na adalcinsa a bayan ƙasa da sunna da kuma sunna daga cikin sunnonin shi yace wa ma kana rabbuka وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا sarki وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون
Allah a cikin al'adar shi da ɗabi'arsa bai kasance yana halakar da wata alƙarya ba ta kafirai hatta ya ba ta fi ummi har rasula sai ya turo a asalin ta shine ummi ha a asalin ƙasar da al'ummar sai ya turo mata manzo ana nufin shi ummi ha fi akbariha wa fi azamiha wato mafi girman garin da faɗinsa sai Allah ya turo da manzo ya musu wa'azi Allah baya halakar da mutane sai ya turo da mai wazi. Allah ya turo manzon Allah a Makka cikin al-ashraf yatlu alaihim ayatina yana karanta musu ayoyin imam muqatil yace yukhbiruhum ar-rasul anna al-azab nazil bihim illa bi Allah ya turo da manzo yayi bayani in dai basu bi manzon nan ba in dai basu yi musulunci ba to azabar Allah sai ta sauka kansu Allah ya ce ma kunna muhlikil qura ba mu zama masu halakar da alƙarya ba illa wa anha zalimun sai ma'abuta wannan alƙaryar sun zama azzalimai ana nufin mushrikun suna shirka sai Allah halakar da su kenan an halakar da su ne saboda me shirkar su sai ce me
وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون
ya guji wa ma utitum min shay'in duk abinda aka ba ku ko ne fa mata'ul hayatid dunya mai karewa ne a cikin rayuwar duniya wallahi duk abinda aka tara maka wallahi sai ya kare idan mulki ne zai tafi in sarauta ne za ta kare idan kuɗi ne za a binne ka a kabari wa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha kuma kwalliya ne na duniya ah tatamatta'una biha ayyama hayatikum za ku ji daɗi ne kawai iya kwanakin rayuwarku kuna gani a garinku wane ya mutu wane ya tafi ya bar dukiya wane ya mutu ya tafi ya bar mulki wane ya mutu yana ganiyarsa yana kadawansa yana ji ya tashi ya faɗi ya mutu ila waqtil fana wal inqida wa ma 'inda Allahi khairun wa abqa abin da yake wajen Allah shi yafi alkhairi kuma shine mai wanzuwa afala ta'qilun ko ba za ku hankalta ba alfani sauran alkhairai da kuke da shi hannunku ba ku da hankali ba ku san cewa mai karewa ba to duniyar ma za ta kare gaba ɗaya ballan na kuɗin hannunka ko mulkinka ko ainihin sarautarka afaman wa'adana wa'adana أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين
Allah ya ce yanzu wanda muka yi masa alkawari kyakkyawan alkawari ana nufin alkawarin gidan aljanna fa huwa laqihi muka gaya masa zai gamu da wannan alkawari da muka masa musibuhu wa mudrikuhu wa sa'irun ilayhi sai wannan alkawari ya same shi kuma sai ya riske shi kuma zai kai gare shi wannan mutumin da muka masa alkawarin gidan aljanna daidai yake da kaman mata'ana wa mata'al hayatid duniya kamar wanda muka jiyar da shi jiyarwa na daɗin rayuwar duniya ya zuru min karib rayuwar duniyar da za ta ƙare nan nan kusa-kusa yanzu daidai ne da wanda muka ce ya yi haƙuri zai mutu zai shiga aljanna da wanda muka je da shi rayuwar duniya da za ta ƙare sun mahuwa yau mal kiyamati min al sannan kuma ran tashi alkiyama yana cin wanda za su halatto za su halatto ina cikin wuta annab wannan misali mujahid yace misali ne na kafiri da musulmi kawai so Allah ya ce muku yanzu da kafiri da musulmi ɗaya ne yanzu da musulmin da aka yi mai alƙawarin zai shiga aljanna in ya mutu da kafirin da ya rungumi duniya ya ci moriyarta duk ɗaya ne imamu mujahid yace nazalat fil nabi sallallahu alaihi wasallam abi jahl wannan aya ta sauka akan manzon Allah ne da Abu Jahl Muhammad bin Ka'ab yace nazalat fi Hamza wa Ali wa Abi Jahl. Wannan aya ta sauka ne akan Sayyidina Hamza da Sayyidina Ali da Abi Jahl. Yanzu kai ka kwatanta Sayyidina Hamza da Ali da Abi Jahl? Kai ka kwatanta manzon Allah sallallahu alaihi da Abu Jahl? Wasu suka ce ta sauka ne akan Ammar da Al-Walid ibn Mughira. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم
ka tuna ranar da Allah zai kira su gaba daya ya ce ina abokanan tarayyar da kuka haɗa ni da su suna shirka da ni wanda kuke rayawa cewa sun isa sun kai a duniya kuka faɗa annahum shuraka'i su abokanaina ne sa'anina ne a kiyama ranar Allah zai kira duk wani mushriki wa yawma yunadihim fa yaqulu zai ce ina suke ina abokanan tarayyar da aka ce su ma sun isa ina suke me zai faru قال الذين حق عليهم القول ربنا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون
qala alladhina hatta alaihim alqawl wadanda gaskiya ta tabbata a gare su anan ana nufin haqqa alaihim alqawl azaba ne azaba ta gaskiya ta tabbata gare su wajaba alaihim alazabu sune ru'asa'ud dalala shugabannin bata kenan za su faɗa a kiyama rabbana haula'i alladhina aghwayna ya ubangiji waɗannan sune wanda muka halakar da'awnahum ila alghayy mun kira su zuwa ga halaka a duniya a gawainahum kama gawaina mun batar da su ne mu ma kamar yadda ainihin wato aka batar da mu mun batar da su la ilaha illallah wannan shine hadarin kabi wani akan bata zai zo ibarranta da kai ranar kiyama ya Allah mun batar da su ne kamar yadda mu ma muka bata a gawainahum kama gawaina adlalnahum kama dalalna kenan ya Allah mu ma mun bata ne muka batar da su kaji wannan halakakke batacce da kake bi zai gaya wa Allah ya Allah ni ma bata ne na batar da shi tabarra'na ilaik ya Allah mun barranta daga gare su mun koma zuwa gare ka ma kanu iyana ya abuduna ya Allah muna shaida maka ba fa mun suke bautawa ba la ilaha illallah wai ma'ana sun zama abokanan gaban su su suka halakar da su ba a duniya su suka batar da su a duniya shi sa babu rashin hankali irin mutumin da zai zo ya wani akan mata wallahi na ji wani yana faɗa yana cewa mu wane wane malamin mu in cewa ya mu shiga wuta ya ce wallahi shiga za mu na ce ai kai asara shi ko wannan malami yayi ai ya zama ya ya zama mai halakarwa malami ya ce ka shiga wuta mu duk abin da aka gaya mana bi za mu ashe baka da wayo ashe baka da basira ai ana bin mutum ne akan ne da yayi ya za ka ce duk abin da aka ce mana mu yi za mu yi ko bata ne shaitan zai zo ya barranta ga mutane a kiyama wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya muku alƙawarin gaskiya shaitan zai faɗa ni kuma na muku alƙawari na saba muku fala talumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni ku zargi kawukanku ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musriki inni kafartu bima asattumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum adhabun alim ranar kiyama kenan ranar tonon asiri aboki zai ce wa abokinsa ba ni ba kai duk wani abokin da ka haɗu da shi in ma hanyar Allah bane wallahi sai kun yi fada al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu haka Allah ya ce istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'aw al adaba wa taqatta'at bihim al asbab duka zai faru a kiyama sai ka rufe mana وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم aka ce ku kirawo abokanan tarayyar da kuka hada su da Allah gumakan fada'awhum suka kiraye su falam yastajibu lahum wallahi ba su iya amsa musu ba
فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ina ma da ake sun kasance suna shirye ne wannan jawabin lauɗin masu ne ala ta kadiri lau annahu kanu yahtaduna fi dunya ma ra'u azaba ai da su a shirye suke a duniya wallahi da ba su ga azaba ba na'am
ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين
a ranar ne Allah zai kira su ya ce to me kuka amsa wa manzanni da suka kiraye ku me kuka amsa musu me suka ce فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون Allah ya ce a ranar ai labari zai makance musu zai rikitar da su fa'amiyat alaihim al-anba'u labari zai buya ba za su iya ganin amsa ba al-akhbar wal adab Imam Mujahid ya ce ba hujja al-hujaj yawma idin a ranar dai a kiyama fa hum la yatasaaluna wallahi ba za su iya bada amsa ba shine la yatasaaluna ko kuma kace la yahtajuna ba za su iya kafa hujja ba يسكتون لا في شرو لا يسأل بعضهم بعض ساشا سبيسي تنبي أبو كنسا با شيني فهم لا يسألون يا الله كسامو تكاد إيماني الله ككاري مدكاري ولكا الله كسري مدسري ولكا yanzu ake sanar da ni cewa dangane da zuwan gidan kurkuku da zamu yi insha Allah ranar Alhamis alhamdulillah yan uwa sun yi kokari suturun da aka kawo mana sun isa za mu iya ba wa gidan kurkuku na sham gaba ɗaya za mu iya ba da na tula gaba ɗaya amma na ɗilliri ba za mu iya ba su ba muna buƙatar sutura sutura wajen guda ɗari biyu da wani abu don suna da yawa a nan kuma duk shekara in mun ji duk wani ɗan kurkukun nan sai mun ba shi kayan sawa da haka akwai buƙatar bana sai an daɗa motsi gobe duk wanda zai taho ya taho da cikin kayansa na sakawa ya ɗauko ya ba wa Allah mu je mu rufa waɗannan asiri mu muna yin sallah da sabon kaya ‘yan gidan kurkuku suna yin sallah da kayan kwance kwance da kayan da muka saka muka ainihin cire da shi fa za su yi da haka ku taimaka Allah ya bada nasara akwai waɗanda suka kawo omo wasu suka kawo ɗan sabulai amma ne har yanzu akwai saura muna buƙatar sabulai muna buƙatar omo muna buƙatar wane ne muna abubuwa daga su duk ana buƙatar su maki duk ana buƙata don haka gobe ita ce rana ta ƙarshe da za a karɓi wannan taimako muna fatan yan uwa su taimaka Allah ya ba su ikon taimakawa Allah kuma ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa ba mu wata tambayar da zaka karanta ko daya in kana da jawabi bismillah in babu kuma to to bayan zuwa wannan bismillah faɗa abin da ka faɗa kan fa kai tambaya
to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi a malam ko ba za ka amsa tambaya ba za ka yi addu'a Masha Allah. Wannan a cewa ta yi a taya ta da addu'a Allah ya shirye mata da ‘ya'yanta saboda ba sa ji har ma ɗauke-ɗauke suke yi don Allah ya taya ta da addu'a.
to Allah sa sun ji wani gurin da ake yau Amin.
to sai wa Sai wanda ya turo kuɗi ya ce ga dubu ɗaya a sa asusun marayu, ga dubu ɗaya a tura harkar gidan yari, a taya shi da addu'a Allah ya ba shi aikin yi mai albarka.
Allah ya saka gobe a je a siyo sabulu na dubu ɗaya a da wannan kuɗi na su da ya bayar a haɗa cikin kayan da za a yi ba a wannan kuɗi.
Sai babanmu Alhaji Salihu Akko ya turo da kasar ɗin Omo ya ce a kai gidan yari.
Allah ya sa albarka Allah ya saka masa da alheri.
sai wanda suka turo dimbin addu'o'i sai a musu addu'a tun da kake ba Duk wanda ya mu yake neman addu'a Allah ya biya masa bukatarsa duk wanda yake zaune a gurin nan yake da bukata Allah ka biya mai bukatarsa Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka sa aljanna makomar mu Allah ka jigan iyayen mu Allah ka kyauta karshen mu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiyar Allah ka tsare musu lafiyarsu ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم